أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للولا راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم واتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقلابي فريد الداري على الإطلاقي هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد أئمة الشيء يهدري لنا بهذا المهدري والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المعطر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالذفر نسألك اللهم التوفيق في كل ما سألناك وما أجزنا عن سؤالك جاء من فار كراتون جواهر المعاني شكرا جاء yau muna zama na biyu kenan a cikin jawahar ma'ani insha Allah muna tamhid na shi shehin da ya rubuta wato sai dai aliyu alharazmi mun yi magana akan yaya matsayin bayan Allah suke akan shimfiɗansa da yake tafiya ya ake bukata wato qaumun allazina istafahumul haqqu li hidimatihi li hidimatihi qaumun mutane ne wanda Allah ya zabe su dan hidima ga janibin sayyidina janibi janibul haqqi wa janibu sayyidina rasulullahi waja'alahum ahlan limunajatihi wa hadarati Allah ya zaɓe su saboda munajaci ganawa da su bayan Allah su ne suke da wayannan kujerun to da ya faɗe su can sai ce fanalu min maulahu ma talabu wa sa'adahumul waqtu fima wasa fima ragibu to da yayi magana akan sun samu abin da suka samu daga Ubangiji cikin abin da suka nema, sannan Allah ya ba su lokaci cikin abin da suke kwaɗayi suka cika, sai suka zama sadatun shugabanni umara'un salafinun duk sun fito ne fi zayil fukara, amma a cikin ado ko tufa na fakirai. ba za mu ce talauci ba ba talauci irin wani ba talauci bukatuwa zuwa ga samuwan ubangiji ba bukatuwa zuwa ga duniya ba in fakarun na sufanci an kaji mutum ya ce ana abdul fakiri to fakirin ilallahi fi talabi kulli ma ya hataju ilallahi ake nufi ba maganan fakaru na in aka ce fakaru yanzu abin da ke saurin zuwa cikin zukatan mutane rashin kuɗi ba rashin kuɗi ba a'a komi da komi kana nema a wajen rabu da izzati domin Allah shine mai komai wanda zaka nemi komai a wajen su domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana adabi yayi adabi wa sufaye domin shi ma ubangiji ya masa ladabi ya ce addaba ne rabbi fa ahsana tadidi to adabin da ya cika sai ya zamo abdullahi da ya zamo abdullahi sai ya zamo shine maganan rabbul izzati to wayanda kuma suka zo suka samu adabi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to manzo Allah idan shi ma idan sa akan su yake saboda haka sun zamo wato karasin ko mu ce kursiyun na mulki wanda manzo Allah yake istiwa'i akan su suka zamo al ulama warasatal anbiya to wannan ne shi malamin da ya fara sai ce to fa wallahi ma baban zaman illa bihim na yi rantsuwa da Allah zamani baya daɗi sai ka samu irinsu falaula humu ba dan irinsu shau tijari ba ba kuntu arda bi aishatin ba zan yarda da rayuwa ba ma'ana rayuwa da ta zamo gamiba ta zamo kuntacacciya ta zamo barbaɗaɗɗiya cuɗaɗɗiya da amanniya marasa marashin albarka famal aish illa bainahum rayuwa bai kasance ba sai dai bainahum a tsakaninsu ta ta zillahum ka zauna a ƙarƙashin zillin inuwansu wa hum rahati su ne hutuna unsi ɗaya da kewa na wasu uli su ne kuma bukatuna su uli bukatu wa bugiyati kuma su ne isa matukana laqad sakanu qalbi wa mali ghayruhum zuciyata ta ta natsu da su ba ni da wani su alai min rahmani wato gaisuwa na daga ubangiji azkar tahiyati ina isar da gaisuwa na zuwa gare su wato daga hadarin sayyidina shugaban shugaba ar-rahman ana kiran manzala da rahmaniya ana kiran rabbul izzatir rahmaniya azkar tahiyyati min rahman mafi tsarkin gaisuwa na daga ubangiji rahman ta isa gare su faltahamid ayyul ashik mai bege ka yawaita godiya ka yawaita godiya li jamalihim saboda jamalan da Allah ya ba wa wa'annan bayan Allah wal muhibbu da mai so li tariqihim ya shiga tafarkin su shi ma ya yawaita godiya wa kamalihim da kamalansu wa qarri aina bihim kai zuciyarka ta natsu in ka ga waliyai zuciyarka ta natsu da su saboda bayan Allah ne wanda Allah da su yake komai Allah baya kallon wani sai su na wata Allah ya zayalihim karataya ya zayalihim wato da gezansu ma'ana hanyar da suka bi ka bi dan kai ma ka zamo irinsu wala taltafit ila shay'in karka waiwaya wa wani abu karka waiwaya wani abu ya duka an janadihin wanda zai toshe ka gabarin bin hanyar da suke kai idan wannan ana wa mai neman bin su ne shawara amma in ka bi su annabi muhammadu ka bi wanda ya bi annabi muhammadu kuma allah ya bi ma'anarsa kenan walittattabi bima arsamahu laka za ka ribautu da abin da na rubuta maka fi hadal maktubi alkarim cikin wannan abin da na rubuta mai girma min shama'il shama'il daba'i'u shiyam shama'il dabi'a wa sa'isun da ka ribautu da shama'ilu dabi'a wa sa'is da keɓance-keɓancen da Allah ya bayar a hadarin shehu tijjani wanda ya samu daga manzon Allah shine hasaisu hada sheikh keɓance keɓancen da Allah ya wannan shehin al'azim mai girma allazi lan yasmaha zamanu bi bi mislihi wanda zamani bai yi musamaha wa wani ya samu irin abin da shautu jani ya samu ba saboda fadlu min Allah yuti man yasha'u ne illa fil qadimi sai wa'inda suka gabata suwaye wa'inda suka gabata kama a ce maka illal anbiya'u eh karka ce an yi warwara ba warwara ciki illa fil qadimi illal anbiya'u yake nufi eh su ne qudama'u domin hadaratun nubuwa ita ce take gaba amma a hadaratul wulaya in dai a wulaya ne to babu abin da yake sama da shi in dai a wulaya ne babu abin da yake sama da shehu tijjani saboda yana hadaratul jabaruti ne hadaratul jabaruti kuma ita take karban komai daga hadaratul anbiya hadaratul anbiya wasu suke karba daga hadaratul rusulu hadaratul rusulu kuma suna karba daga ulul azmi ulul azmi suna karba min sayyidil wujudi sallallahu alaihi wasallama wa min sayyidil wujudi ila rabbil izzati rabbil izzati hadaratul ahmadiyya take karba ta bayar wa hadaratul muhammadiyya hadaratul muhammadiyya ta saukar wa hadaratul ulul azmi na rusuli haka abubuwan yake sauka kamar ruwan sama yana zuwa tabakat ne nin ya zo yana tsayawa ne ya zo wani guri ya tsaya ya zo wani guri ya tsaya ya zo wani guri ya tsaya a rike shi a gurin a ce to je ka gun da ake so ya je shikenan to haka komai yake tafiya wallahu alam wallahi darrul qa'ili mamakin bubbugan mai fada sai kulu yana fada a tawilun darut tawil kenan mahasinu ahlullahi wato kyawawan ahlullahi la shakka jummatan da ka same shi baki ɗaya ne amma wa ma kasabatu sabki menene zubin tsere yace illa li tijjani tijjani sho ahmad tijjani tijanu ko tijjani wato kambe ne da larabci to amma waye ya riga sai ce illa li tijjani an yi an yi an yi zudan duk waliyan sun yi zudan to waye ya hau kai shine saboda ai an yi zudan tun daga zamanin bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa shehu tijani yake faɗa a harshen kamar yadda ya faɗa baya yana cewa wallahi la'uzahiman na ashabi muhammadin fi af'alihim wallahi za mu yi gogayya da sahabban annabi cikin ayyukansu hatta yi alamu annahum kada halafu wara'ahum rijalan har su san cewa bayansu sun bar mazaje har su sani bayansu sun bar mazaje ma'ana da suka tafi aikin annabi bai kare ba a akwai wanda za su iya ɗaukan abin da za su isar na annabin to za su yi iya ƙoƙarinsu jiki ya raunana ya ji jiki amma sai an tafi akan haka kuma akan hakan aka tafi to shine ke cewa fabawa wal firdaus wal khuld rabbahu ubangijinsa ya bashi jannatul firdaus da jannatul khuldi da jannatul adami bainal huri bayan huru wa wildan da yaran da suke ciki wa jannatu ma'awahu da jannatul ma'awa wa daru qararihi da gidan tabbatar sa wa maqadi sirkin dirriyali wa rihanin duk Allah ya bashi wannan kyauta ce jannatul khuldi da jannatul adni jannatul ma'awa jannatul firdausi duka wannan ya nuna maka irin kyauta dai da Allah ya yi masa wa qala gairi fi hadha al-ma'na wani ya faɗa kuma a baharul basit alaitu na yi rantsuwa da Allah ko na ɗauki alkawari wa huwa ana mubarrirun fi kismi ni kuma wa huwa ubangiji ana mubarrirun fi kismi cikin rantsuwa na zan kukuta ma samahat bihi fi a asarin wa asmani Allah bai yi wani a wani zamani a asarin wal asar kenan wal asbani ko zamani babu wani zamani da aka iya samun irin shautu jani na'am wa hakika kinan na tabbatar da yake ni gairin muttahimun babu wanda zai tuhumce ni ma waladat mislu fi dari niswani mata ba su samu wanda babu wata macen da ta aiki irin shau tijani ma waladin misalu fi dahari zamani duka ba a samu irinsa ba a yaka ne gaskiya ne wannan ana magana ba ana cewa to kar mutum ya zo ya ce mana hadda hadda mata iyayen suka aisha annabi ba wannan yake magana ana ta hasusi ne da bangaren wulaya sai a duba an taba haihuwan wanda ya kai kujeran kataniya in akwai shi a kawo shi in kuma babu to babu saboda haka babu wani zamani da aka iya haifansa kuma babu wata matan ta haife shi wannan abin da ake nufi kenan idan mutum ya ji kar ya haɗa bugun bugun kaɗanya da da nunanne da ɗanye ya bugu ba haka ake nufi ba in aka zo aka ce duk ƙasan nan ba mai kuɗi yanzu duk ƙasan nan ba mai kuɗi kamar ɗangwate sai an ce ba mai kuɗi ne na shi ya zahara in aka ce me ya ce a lissafi an ce yana da tiriliyon kaza misali sai ce to wani kuma ya kawo waye aka ce yake da shi in bai bayyana ba to babu to wanda ya bayyana kuma da shi ne rasmi shi ake magana da shi to balle na ubangiji wanda ba kokonto wannan akwai kokonto don da akwai wanda za su buya ba san da su ba amma wannan babu maganan kokonto kujera ce wanda ba a kuɗi ana aransa ka zama mai kuɗi amma tafiya ta Allah ba a aro shi abu ne wanda yake kawai in ka kai ka kai in baka kai ba kai ba haka abu yake wa inna mimman akramahu Allah bi hadhihi karama ka san wanda Allah ya girma shi da wannan karama wa halahu bi makanatiha ya tsaye da shi a gurinta wa qama wa anzalahu ya tsaye da shi ya saukar da shi a ala martabatin mafi ɗaukakan martaba wal muraqabati da muraqaba wa aulahu minha ya zaɓe shi daga cikinta a azamu ayati ya zama mafi girman aya wa munqabatun aya ce mai girma wanda Allah ya zaba akan shauci jani shi yasa ya zamo duniyan waliyai kowa ya yi kyara tun daga zamanin hakimu turmuzi duniyan waliyai duniyan waliyai ta yi kyara ta yi itila'i a kan kujera ɗaya wannan itila'i na akan kujera ɗaya tun hijira hijira na da shekara ɗari biyu karni na uku ya koma ga Allah wanda ya fara itila'i a kan kujeran yana kallon kujeran wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa kowa ya zo yana neman ya hau wannan gobe domin shi ne sidratul muntaha al-maqami hazaratul khatmiya har aka kai gurin da aka gajiya ba a samu wanda ya ce ya hau din ya ce ba shi ba ne wannan ya ce shi ne wannan ya ce shi ne sai da aka kai nihayan da aka zo shaujani ya ce ya hau kan kujerar tun daga wannan ranar zuwa yanzu ba wanda ya sake cewa yana kai kaga an kai sidratul muntaha al-maqam kenan laisa fawqahu fawqun wa hadha fi marbaiha al-hasib akbar al-hadd ya rabauta fi marbaiha a gidanta wato ya zauna a gidanta al-hasib mai yabanya akbar al-hadd ya samu rabo mai girma wa ufar nasib ya samu ya samu nasibi mai yawa shine wa shekhana shine shehinmu wa sayidina shugabanmu wa sanadina madogaranmu majinginanmu wa wasilatuna tsaninmu ila rabbina zuwa ga ubangijinmu a shehul wasili shine shehin nan mai sadarwa sadadde wa qudwatul kamil abun koyi cikakke a daudu shamihi dutsen da ba shi da iyaka wajen tsayi al'arifur rasihu masanin Allah wanda ya kafu jabalus sunnati dutsen sunna wa dini da addini wa ilmul wa alamul muttaqina alam ne na masu tsoron Allah wal muhtadina da shiryayyu al allamatu darraka mafi sani mai isarwa al mushariqul fahama wanda ake nuna shi wajen fahimta al jami'u bayna shari'ati wal haqiqati wanda ya hada tsakanin ash-shari'a da haqiqa al fa'ilun nur wanda haske ya kwaranya wal barakatu da albarka ala sa'iril halikati a jikin sauran halitta daga gare shi alwadihul ayati wanda in ka zo karanta aya in yi maka fasaran aya zai bayyana maka abin da yake gamiri ya zamo kalma fumi kana ganin abin ya faɗa maka ko sai ka gane wal asrari ya bayyana maka sirri ka gane wa ma'adinul judi wanda shine ma'adinin nan na kyauta wal iftikhari da alfahari cikin samuwa albaharu zahiri kogi mai zurfi albam mai tudu almu'tarifu wanda ake itira bi hususiyatihi da keɓantar abin da Allah ya bashi alhas am da jahilai da malamai ko kuma ka ce da malamai da keɓantattun malamai الشريف العفيفي wato sharifin nan kamanni zu qadar manifi ma'abucin daraja madaukaki abul abbasi shine abul abbasi maulana ahmad bin wali shakhiri shine maulanmu ahmada dan wali ash-shahiri bayyananni al-alim al-kabiri malami mai girma babansa kenan shehul imam shehi ne al-imamu shugaba al-qudwatu shi ma gwarzo ne alhammam sadauki almadaris nafa'i annabawi wanda yake da makaranta mai amfanarwa yana da jami'a baban shau tijjani na karanta ilimin hadisi al'atba wanda ake binsa a kan haka shine abi abdullahi baban abdullahi sayyidi muhammada ba muhammadu ba eh muhammada bil fatihil mani Muhammada bin Mukhtar shine Muhammad dan Mukhtar At-Tijani radiyallahu anhu ma wa anfa'ana bihi wannan shine Shehu Tijani wayni inji shi Sayyidi Ali al-Haraz ne yake cewa lamma manna Allahu alaina in yace alayya mu ma mun shiga yi ko yawa lamma manna Allahu alaina da Allah ya yi mana wani irin baiwa ta jikinsa muka san Shehu Tijanin bi ma'arifatihi da saninsa wal shi sai muka tare ila hizbihi muga irin ayyukansa hizbihi wa zumaratihi da abokanan tafiyansa wa ra'aitu sai na gani in ji shi min shimihi min shama'ilihi daga ɗabi'arsa shima ɗabi'a wa mahasinihi da kyawawan ɗabi'unsa wa shama'ilihi ka gani shima duk muna faɗansa haka ɗabi'u ne amma a larabci su suna da taƙiƙin wannan ya ce masa a ɓangare kaza kenan cikin ɗabi'a ɓangare kaza in haka ce wannan yana da ɗabi'an haƙuri wannan yana da ɗabi'an kyauta zai bambanta to a larabci suna iya bambancewa wannan su faɗe shi da wani siffa daban wannan su faɗe shi amma kuma dukkan shama'ilu muhammadiyya ne duk ɗabi'an annabi muhammadu ne eh wa fada'ilihi da fada'il dinsa ma azza wujudahu kai abin yayi wuya a samu irinsa azza wujudahu eh azza wa qalla wurudihi kai ya karanta a samu wani ya zo da irin wurudihi warada a zo da abin warada a zo da shi wa adima mislihi a samu misalinsa wannan babu shi hadani zalika ka gani ma ma talabahu minni babu al-ikhwani hadani wannan ya karkatar da ni ba na shari'a bane da ha karami ne karkata hada ya karkatar da ni kamar miltu eh sai shiryar da ni ma ma talabahu minni babu al-ikhwani tare da yan uwa sun nemi a wajena wal'ahaba il'ayan da kuma masoya sanannu an ata arzu limata ya sara ladayya sai suka bijirantar mun in zo musu da abin da ya sauƙaƙa cikin abin da na sani game da shehu tijjani wasaƙahu Allahu ilayya min ta'arifi bihi sai Allah ya koro mun saƙa saƙahu Allahu ilayya Allah ya koro su zuwa gare ni min ta'arifi wajen sani biyi akan abin da sani wani dariƙa ce me na sani me ka sani akan shehu tijjani da dariƙarsa ka faɗa mana ka rubuta mana wayar fanihi da sanin Allah sa wata haƙiƙihi da samun haƙiƙarsa wa gairu zalika ka faɗa mana kuma wani abu min ma'asirihi menene kafuwansa wa ayatihi menene ayoyinsa فجمعت في هذا التعليف سينا هذا أشكي وانا التعليف ما استحضرته من ذلك duk abin da ya halarto daga gare ni na samu cikin wannan na rubuta musu min ma huwa ba'dun ma hunalika abin da na kawo shashi ne abin da ke cikin nan ba duka ba isafan liman talab warkar da wanda suka nemi abin da suka nema wa itihafan kuma ya zamo guziri ne itihafan guziri shine tahafu eh itihafan guziri ne la lizawur ragabi ga wanda yake kwadayi ya sani wai anatan taimako ne lizawul itibari ga masu lura wai ibanatan lizawul ittisari bayyana ne ga masu neman su gane iz tunda at-ta'alluqu bi alillahi ratayuwa da mutanen Allah walla ya zubi janabin da makewa da su wal inhiyash ilaihim da tarewa zuwa gare su ta'alluqun bi janabillahi karimi idan ka rataye da su ka rataye da Allah ne haka abin yake wuqufan ina mai tsayawa bi babi il azimi a kofar sa mai girma wa bil hadisi tabarani zan kawo kenan zai fara wa bi hadisi tabarani ina ce a faɗa maka wannan to karka ce ya yi maka shirme ne to bari ya kawo maka dalili da hadisin annabi Muhammadu kasancewa ba da ka ake tafiya ba manzo Allah ya faɗa cikin hadisi tabarani shi kuma hadisi tabarani ka duba ya fito da shi a cikin mu'jamul kabiri sifili na goma sha tara shafi ɗari biyu da talatin da uku ya zo da shi a ausat a sifili na biyu shafi na ɗari ɗaya da hamsin da biyar ya zo kuma a cikin majmu'u zawa'idu mun ba'ul fawa'idi juz'i na goma shafi ɗari biyu da talatin da hudu saboda kar ka yi zaton cewa an kama ka abin da ka ne a kowane abin da yake cikin jawahirul ma'ani babu abin da aka faɗe shi wanda yake a jahilce yana nan yana da takhrij yana da dalilansa manzo Allah yana cewa inna li rabbikum fi ayami daharikum nafahatun kun sani ko ku sani ga ubangijinku cikin ayyamu daharikum a cikin kwanakin da kwanakin shekarunku nafahatun Allah yana da waɗansu kyauta wanda yake yi in yayi nafha to zai ba wa wanda yake so ne wanda ya samu ya shiga ciki to nafhan ne ake son ka gane nafhan ta fada kan shehu tijani ko ka yarda ko baka yarda ba kuma za a samu irin wa'inda aka ba su irin nasu nafhan ba guda ɗaya ba ne a fi inna li rabbikum fi ayyami daharikum a cikin kwanakin shekarunku na fatun fata aradu laha ku neme ta ku bincike ta la'allahu an tusibukum nafatun minha zai iya yiwa kuma in abin ya sami wanda aka tura mata in kuka neme shi to kuma sai ku samu wannan nafhan daga wajensa bi ma'ana baiwa da Allah yake saukarwa akwai baiwan da Allah yake bayarwa a cikin zamani to in ya bayar to ku nema waye na bashi ku nema waye na bashi shine dalilin da wali suke cewa wane ne wane ne hatimul wilayatul muhammadiyya wane ne hatibul wilayatul muhammadiyya an shiga halwa ya fi shurin masaki a duniya ana neman a gane mai kujera min na fahatin kenan riwayan hadisin kenan kenan akwai shi ko babu akwai domin hadisin manzala manzala ya ce akwai to idan baka sani ba kai ne ka fahimci nafaha nafaha ilahiyya me yake nufi da shi to idan wannan in ka gane fala la'allahu an tusibukum nafatin minha in kuka gane shi to za ku samu irin abin da Allah ya bashi to fala tashkuna ba'daha abadan in kuka same shi ba za ku tabe ba har abada mun samu shi wata sani domin tun da ya zo ya ce ya hau kan kujerar shekara ɗari uku kenan har yanzu ba mu ji wani ya motsa a cikin waliyan duniya ya ce yana kan kujeran ba tun da ya faɗa ba wanda ya karyata saboda haka masu idon aka rasa an gane masu kuɗin duniya ba za a gane malaman duniya ba an san cikakkun yan iskan duniya ba za a gane mabiya Allah duniya ba wannan shine abin da yake tafiya kowane kujera akwai wa'in dan aka ce waye kuɗi a duniya za ce wane ne kwana kaza za ce ya sauka ya aka aka gane mala'ika jibril aka turo aka yadda to a kare ta mana to saboda haka an gane yin iskan duniya to ashe ko za a gane suwa suke rike da duniya azubin ai Allah yana magana ne da hudan da mudillu da hadi da mudillu ne haka Allah yake magana bangaren batattu an sa su ana sane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai bata yana tafiya ne da harshen bu'istu lil gawayati wa mali min al gawayati shay'un an turo ni ne don batar da mutane amma batan ba a hannuna ba ne. Mushirawa kuma yana cewa bukin sulil hidayati wa mali min al hidayati shay'un an turo ni don in shirya amma shirya ba ta hannuna. Sai a gwada da aka yi karo tsakanin Annabi Musa da da Fir'auna ai ta nuna. Ta nuna Allah ka ka kakkaɓe shi kamar kaza Allah ce ai ka yi shiru ka yi aikin ka kawai ka bar shi. Duk kowa ana sanin zaman sa. yawa sai wani an koro shi ta bala'i tukuna yake shiga aljanna wani kuma sai an bashi ni'ima yake shiga aljanna haka Allah yake yi to saboda haka shi inna sha'anuhu lamarin ubangiji sai shi yana shiga cikin nan ne ya fita nan a sa ka a fitar da kai ka shiga ta nan ka fita ta nan har in aka yi nasara ka zo ka yi istiwa'i shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hudubar sai yake cewa wa minhum man yuladu mu'minan waya haya muminan waya mutu muminan ka gani ya tashi ya shiga wa min man yulada muminan waya haya muminan waya mutu kafiran waya iyaz billahi wa min wa min man yulada kafiran waya haya kafiran waya mutu kafiran wa min man yulada kafiran waya haya kafiran waya mutu muminan wani gida ne kowane gida an taba ko ta ko ina an taba saboda haka baka da wani garanti sai dai ka nema min nafahati ka samu abin da ake nufi dan abin da ake nufi ya isa فيا فوز الذين نهضوا إليها فيا فوز يا أرزقي الذين نهضوا إليها وند أكا أكا أكا أكا أكا aka zabura zuwa gare ta wata aradu laha aka aka aka bijirantar zuwa gare ta fastamiddu min tilka nafahati madadan ku samu madadi daga cikin wannan nafha madadan ku samu madadi a ina muke samun madadin mu daga shehu tijani shine yace min adamu ila nafhi tisuri ana mumiddukum min adamu ma min waliyyin min adamu ila nafhi tisuri ana mumiddukum ka gani min adam ila nafi bisuri ana umidum wannan shine hadisin wa idza kana inda dhikrihim kama fil asari idan ya kasance wajen amatansa kamar yanzu cikin asar al mawquf hadisi ne mawqufi wa habarul ma'ruf amma labari ne sananne manzo Allah yana cewa tatanazzalu rahmatu inda dhikri salihina tatanazzalu rahmatu idan an ambaci mutanen kirki rahaman ubangiji na sauka tatanazzalu rahmatu wa tanmu awadirun nasimatu tanmu tana ganewa awadirun nasimatu wato nasimu iska ko turare mai kanshi yana ganewa in aka sa tare wani yana zuwa gurin zaka ji kowa ya san an sa tare a jikinsa aka sa amma ta game da shi kuma ya shiga ya ji wani yana shiga zaka ji haka turarensa kawai wani kuna da turaren amma wani turaren wani ya zo sai ka ji ya sha bamban sai kai ma kana son ka sheki wancan irin turaren nasimu ja'ar birar ya karan fuli fama balaka to yaya in turare ko zai yi wannan fama balaka bi nasharul mahasinahum yaya menene tunaninka a nashara mahasinahum kyawawan ɗabi'un su wa fakhirahum da abubuwan su na alfahari wa ta'addada manaqibahum kuma a bibiyar maka da manakibu so ma'asarihim a ce maka waye babansa shi babansa ya yake waye kakansa shi kakansa ya yake waye kakan babansa shi kakan babansa ya yake waye kakan kakansa shi gwada maka zuwa kan manzon Allah za ka ga yayi daidai da irin gidanku wannan aka ba da mutum dama wani lokaci kakanka na biyar ma sai a same shi yana gindin kututture yana sassaƙa ya zamo yana bautan gunki ne amma ka zo kana ta bala'i cikin abin da baka sani ba eh wanda shi kuma ya tabbatar ala lisani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na gani a rubuce iyaye na sun rubuta nasban su hakan ne sun ce ni danka ne hakan ne yace hakan ne kana sabtu da hasan dana kai ɗana ne, kai ɗana ne, kai ɗana ne haƙƙan. Magana ta ƙare. Mu ko mun yarda da maganansa abin da ya faɗa gaskiya ne domin da makaryaci ne da tun zamanin sa an ƙaryata shi. Abin da ya zo da shi ya zo da shi ne wanda ya zo da gara'ibul lahaji, ajaibul wa gara'ibul alfazi wannan ne ya rikitar da su amma ba wanda yake musun cewa shi malami ne taqi abidi wari zahiri abidi ba wanda yake musu akan wannan. a zamanin sa ma ba wanda ya musu ya ce shehu tijjani ba hakan bane a'a abin da ya zo da shi ne ya daki hankalin su da ba duk abin da ka zo da shi ya doki hankalin mutane to ba kowa bane zai miƙa wuya illa man salima Allahu amruhu shikenan ya tarabu sani hadisa mabukaci zaka ga yana neman jin maganansa wa yahussul ashwaq ila hadaratihi al'ashwaku masu shauƙi suna kwaɗantuwa zuwa hadarci zuwa ga hadaransa hasisaha su ji wa ma muliyatu dawawinu diwani bata cika ba wadda fatiru da takardu wala fahat afwahan ba kuna ba su budu ba wal mahadiri ba da shama'il rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa siyarhi bayan shama'il na manzon Allah da sirorinsa wa shimuhu a tahira da ɗabi'arsa tsarkakekkiya wa asaru bi a fadalu da mafificin min ahbarihim irin labarinsu wa makarimihim da makarimul wa makarimihim da abin da Allah ya basu wa ma'asirihim da gun da suka da suka aje izhum ashabahu asubatul ma'anawiya domin su ne sahabban manzo Allah sahabbai na ma'anawiya antum da kullu shiyuhi ana shayuka wa ana murabbika haka ne wancan akwai ma'ani akwai ma'anawiya wancan sun zauna tare da manzan Allah haka fil zahiri wannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su fil gaibi saboda haka sun zauna da manzan Allah sun ɗabi'antu da ɗabi'an manzan Allah saboda haka sun zabo sahabban manzan Allah na gaiba amma ba a kiransu sahabban manzan Allah a zahiri saboda wancan na dari duniya an yi amfani da shi daga lokacin da aka ba wa manzan Allah annabta ko lokacin da manzan Allah ya rayu zuwa lokacin da ya koma ga Allah ranan da manzan Allah ya koma ga Allah in ka zo ka ga gagawansa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah an cire ruhi ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullahi annaka rasulullahi annabin ya ji kuma ya karba to amma baka zama sahabi ba ka zama tabi'i amma kuma ga annabin a gabanka kaga wancan an ɗauke shi saboda yana da mudda yana da kwanaki amma kasancewan a tafi a bayan safa akwai wanda ya taɓa kiran annabin annabin baya tare da shi babu ilayen mulki ya bace babu saboda haka to ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da ashabai na ma'anawiya wanda yake tafiya da su cikin yarda da tsayawa akan abinda yake bukatar su yi wa mujizati da albaqiya wannan mujiza ne ta manzo Allah albaqiya alstarmadiya yiwanzajiya wanda ta nike har tashin kiyama wallahi darul qaida hay sai qul kamilun baitul kamil kenan ya sadati ya afdalu sadati ya shugabanni na ya mafifita daga shugabanni la uzayyana bi zikirkum awqati da zan yi ado bi zikirkum awqati lokatayya na zan yi ado da ambaton ku ne eh ina ambaton ku shine adona eh duk lokacin yana ya hairu sahabin muhammadin min ba'dihi ya hairu sahabin ya mafifitan sahabbai na manzon Allah min ba'dihi bayan annabin idan ana neman sahabban annabi Muhammadu su ne domin su ne warisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa yake musu al'ulama warasatul anbiya wa yake musu sahabbai su ne suna zaji annabi to me bambanta ba abin da bambanta wancan sun zama sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun dauki abin da manzo Allah ya zo da shi ne su isar to yanzu ma an ka dauki abin da ka zo sunanka kana daga cikin abin da manzo Allah yake so in ba kira ka da sahabi zahiri ba da kira ka sahabi ma'anawi wanda aka kira shi da umaru ana nufin wancan umaru ne in an ga aikin da ya fito da shi sai ce wallahi kaman umaru in aka kira ka da aliyun kaman aliyun ne in aka ga aikin da sai a ce kaman aliyu in aka gan ka da abubakar ya ce ka haka abubuwan yake tafiya wannan wirasa mustamirra ne sarmadiya ne wirasa ne sarmadiya to sun sufaye suna kallon zahiri da baɗini ne amma a baɗini su gonan su yake a nan ne masharbin su a nan ne hukul nasu a nan ne komi nasu dukkansu a nan suke tafiye da lamarinsu ya afdalul ahayai wal amwat ya fifitattun rayayyu wal amwati da mutattu wa nahanu mu wa illam nakun min al atba'i ko da ba mu zamo daga cikin mabiya ba wala min al ashiya'i haqiqatin to mu kuma ba za mu zamo bangare ba na haqiqa ashiya'i ba abubuwa ba kamar a ce shiya'un bangare a'a muna ciki in ba mu kai mu zauna mun ɗauki duk abin da ake nema mu kai da abin da ake bukata ba to wala min al ashiya hakikatan ba mu bangare mun ce ba za mu yi ba shi'a ba mu bangare ba ba mu ce ba za mu yi ba a muna ciki wal atba'u majiya fa haulu nafahatihim nuhumun to an hauwa na nafahatin shine samuwa wal shay'in shay'in min barakatin mun samu daga cikin albarkan sanan rumu shi ko muke bukata huzma dana in fataka al ajalu ka kama abin da ya kusance ka in fataka al ajalu idan abu mai nisa yayi maka ya maka nisa to kama na kusa da kai in lam yashifa wadulun fadallun idan baka samu ruwan sama mai yawa ba to ka kama nemo me yake fara sauka adallu ya ci amamal wablu wal fadlu lil wablu la dalli eh idan baka samu sabai ba sai ka kama wa'annan saboda haka illam yusib hawabilun fadallun idan baka samu mamakon ruwan sama to kama yayyafi ai yayyafi da shi aka yi ruwan sama me bambanci ɗaya ne eh wannan dai bai kai wancan galizun karfi nauyi ba ne amma dai sunansu shi yake fara zuwa tatatatat tatatatat to shi kenan in ka samu wannan ka samu wanda zai zo wabilun din don mafitansu ɗaya ne bahari ɗaya ne suka sauko wajadirun yana da wahala ko abu dai mai sauki liman radda da habarahum ga mutumin da ya kai taraddudi cikin labarinsu wastama asarahum ya ji labarin asarinsu wa akasar hadisahum ya ji labarin yawan maganansu wa habba qadimuhum wa hadisahum ya so mutanen farkon su na bayan su an da kula diyarahum yana wahala mutumin da ya ja kai ce bai shiga gidansu ba wa yanalu birrihim ya samu biyayyar su aw ya alumin habi fa'idatin ko ya je ma ya samu wani fa'idan da bai taba samu ba takunu manfa'atiha alai a'idatun to idan kai haka ai abin da ka nemo na amfani zai koma kanka ne wa bi ma'ana zalika kila hatif baharul hatif kenan حدث السمع بالمحاسن منهم إيه حدث السمع أن أبوبوا نفاروا يا فاروا بالمحاسن نكاوا وان أبوبوا منهم لجريسو فالحديث لنا mu magana da mu faɗa nadimu nufusu dawwamamme ne kuma wanda yake cikin kawuna wai za ma sakaita min hadi kasin idan baka sha wai za ma sakaita min hadi kasin idan ba a shayar da kai da kofi ɗaya ba kofi kashi zala an kanin ana kullu busin to idan an shayar da kai wai za ma sakaita min ha bikasin in aka shayar da kai abin da yake wajen su kofi ɗaya zala an kanin min ana duk wani wahala zai gushe ga barinka kullu busin dukkan wahala zai kauce maka ka sha ruwan su ka ji abin da zaka gani eh jalana Allahu man ahabbahum amin Allah ka sanya mu daga cikin wanda su su wata ba tariqahum wa hizbahum mu bi tariqan su mu bi jama'an su wa razaqana talazzuzu bi habarihim Allah ya azarta mu da jin dadin labarin su wa alam ka sani raimakallahu ya kai dan uwa anni la la astawfi ma da sayyidina ba zan cika maka abin da na sani daga wajen shau tijani ba amada tijani min al ma'asir wal ayati abubuwan da ya zo daga ma'asiri da ayoyi wal munaqib wal karamati da manaqibansu da karamansu abadan abidin har abada in zan rayu ba zan iya faɗa maka ba wa daharar da'irina ai daharu da'irina li'anni domin ni kullama tazakkartu fadilatun duk lokacin da zan faɗa maka wani fadala na shi wajattu fadilatun ukhra zan ga wata kuma a jikin wannan saboda haka zan faɗa maka ne kawai in rinsa ido in kyale ka da wannan amma in dan faɗa maka in wannan hanyar zan bi to ba za a iya ba ina ce maka kaza ne masalan ka gane shehu tijani wai menene tsakaninka da shi ne tausayi mu fa yake ji mafita yake nuna mana mafita bai ce ka yi aiki ka ba shi ladan ba a yi istighfari ka yi salaci wa annabi me laifin wanda ya umarce ka kai istighfari kai salati wa annabi kuma ka zaɓi wani lokaci a cikin lokatayyanka bayan ubangiji ya ce wal asr innal insana lafi husr abinda Allah ce wal asr Allah ya yi rantsuwa da zamani innal insana lafi husr mutum yana cikin asara illal ladina amanu sai wanda yi aiki na imani illal ladina amanu sai wanda ya imani wa amilu salihati aiki mai kyau to shikenan husurun din nan waye yake musun kowane awa ɗaya kana da numfashi dubu ɗaya kowane awa ɗaya mutum yana numfashi so dubu ne numfashin da ka yi shi wanda ya fita ɗari biyar zai fita ɗari biyar zai shigo a duk awa ɗaya duk awan da ya fito fa kana cikin shashanci to numfashin yana tafiya a banza ne kuma lissafin tafiyar ka yake shin mutum bai zama yana cikin husur ba idan ka kadarta cewa sallan ka shine marji'in ka shine zaka tsaya a kai sallah a awa 24 sallan minti nawa kake wa Allah sallan da aka saka ka yi shi dole da guduma da mala'iku zabaniyawa da wutan jahannama da macizai ana bin ka a guje ana gaya maka in ka zo sallan da wuya ka yi minti goma sha biyar sallan asuba ko za ka yi to a kada ta ka yi ta a minti goma sha biyar din in ka zo sallan azhar ka yi ta a minti goma sha biyar in ka zo sallan magariba ka yi ta a minti goma sha biyar in ka zo sallar isha ka yi ta aminci goma sha biyar lasar da magariba duka yi ta aminci goma sha biyar ko duk limamin da ka zo za ka yi sallah ya ja maka wannan mintocin a wannan zamanin namu gobe ba za ka zo masallacin ba to ta kaita ka koma minti goma sha da biyu sai ka ga awa ishirin da hudu fa ka bi Allah awa ɗaya ne awa ishirin da uku kuma Allah ya ce maka alhakumut takasur hatta zurtumul maqadir kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilma yaqin la tarawunna al-jahima summa la tarawunna ayna al-yaqin summa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im dukkan ni'ima numfashin ka ni'ima ne ka fitar da shi ni'ima ne ka dawo da shi ni'ima ne wallahi ka faɗa wa Allah ina kai sai maka hisabi a kansa to idan wanne ya ce to ya duba wa'annan nassosi kuma ya san maganan Allah haka ne kuma babu wanda ya kankare ba wanda ya tayar Allah zai maka hisabin nan za ka yi bincike ya ce ka yawaita istighfari ka nemi wani lokatayya daban ka yawaita istighfari da salati annabi da la ilaha illallah ka yawaita amma ga yadda za ka yi limancin kwatantar da kai hanyar da za ka ji ka kai lafiya wajen Allah me ya laifinsa har da zagi iyaka ka ce ba za ka yi ba kawai iyakan ka kenan ba za ka yi ba amma wanda ya maka wannan alhairin ya ja ka sannan ya nemi izini daga wajen manzo Allah manzo Allah ya ce na baka izini ka zama coordinator na sanar da mutane ka ce baka yadda ba to da baka yadda ba kai kujeran da ka zauna ina ce mutane ne suka suka nada ka ka ce ka zamo kaza shi kuma Allah ne turo an ce halwa ka shiga mutane ne suka suka ce ya kamata mu baka in matsayi ne na soja in matsayi ne na police in matsayi ne na ss in matsayi ne na masu kuɗi in matsayi ne na abokantaka kai a anguwa ba a naɗa ka mai anguwa wasu ne suke haɗa Allah ne ya turo ya ce ayi yaya wai na duk suka zamo zaunannu yardaddu wannan ne bai zamo yardadde daga Allah ba me dalili saboda haka ga inadi ne kawai inadi ne shi mutumin da bai fahimci Allah ba to da'iman ana samun damuwa in ka fahimci Allah to zaka zauna lafiya kaɗan zaka zauna lafiya kuma da yawa gwargwadon yadda ka ɗauki Allah eh Allah ce muke mu wa kullu ma tadabbarat ayat duk lokacin da na karanta aya ra'aytu akbar min ukhtiha inna ce wailin yawma idhil lil mutaffifin da Allah kuna fasarin ta ƙura'ani me nake nufi azaba ya tabbata ga masu tauye ma'auni shi ke wani ma'aunin farkon hankalin ka daidai je kan masu awon shinkafa haka ne ko to har imanin maganan ka da za ka auna a zuwa kawo shari'a gaban ka ma'auni ne shi ke kawai sai a ce ana magana ne da masu awu banda masu awon kananzir ana magana ne da masu awu banda masu awun a zo wajen ka maslaha ka auna maganan ka fitar da shi a natija wanda ya kai daidai ai ma wani da gare shi ne ma'ana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati saboda haka buduwan karatun gwargwadon ka ne in abin ya takura gwargwadon ka ne in aka maka in shirahi sadari zaka kawo abubuwa ne bila adadin wannan gwargwado in aka zo ta ai wannan aya ma ta dauka shi yasa shaujan yake cewa lausu iltu lausu iltu marratan la ajabtu bi lausu iltu alfi alfi la ajabtu bi ijabatin wahidatin da za a tambaye ni so dubu dubu so dubu miliyan daya zan ba ku amsa amsa ɗaya ce da ta warware wannan miliyan ɗin to waye jahili kai iya na ka sani qul ya ayyuhal kafirun a masaranta mu ka gaya musu ya ku kafirai ma wani sai ce maka ya su kafiran maka har yanzu ba kafirai a gare su sai na makan kawai daga ran kuma ya faɗa makan sun ji kafiran makan sun ji to aya ta tsaya kenan iya maka aya tana magana ne da shi kansu shi ma kafirin ne nafsul ammarata wa ma ubari'u nafsi inna nafsul ammarata bisu'i tace kafiran amma kullum ka ɗaukar ka yaɓawa wasu bayan ga kana cikin wutan dame da ne kai ne wa'azin Allah bai taɓa yin magana a Qur'ani ba sai da kai yake domin kai ne alam din akwai muminai a jikinka akwai kafirai a jikinka duk wani namaruzu da su fir'auna da su hamana duk suna jikinka amma ana maganan kai ka fitar da kanka kai ka tsira ga kana to zan a araji ka tsallaka sai ka tura wa ɗansu to ta yaya za a haɗa karatun arifi da malami ta ina ta ina ga abu a fili wanda ana son kai kanka ne daga tsarkakuwanka cikin bin Allahnka anan ne ake ganewa ma eh ana ganin ka an san na Allah ne Allah ka ce muke mu Allah ba mu nasara ya kara mana fatahi bi jahil martabata sayyidina rasulullahi wa bi jahi man lahu ja sha amada tijani na'am halin majarra lafiya ma balle وهو رضي الله عنه شو تجاني باكن في قيد الحياة لهذا العاد شهر الله شعبان الوقت اللي يكي مغانا ينا راي شو تجاني الدنيا باكن في قيد الحياة لهذا لهذا العاد شهر الله شعبان سنة ثلاث عشر ومئتين وألف كاغني سورا شكرا سورا شكرا سورا شكرا شابك ويكينا ya rasu to wannan shekarar ne aka fi umarul futi kuma dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha uku dan an haifi umarul futi a wannan shekarar shekararsa goma sha bakwai a duniya shau jariya bar duniya fa kullu ma yurad alinka alayka zikrahu duk lokacin da ka sami wani labari fi hada taqayidi a cikin wannan abun da muka fa inna ma huwa ba'du ma fata to wani abu ne duk abin da ka ji mun faɗa to ya wuce an wuce gurin kuma mimman salafa qabla hadha tarih daga cikin abin da ya wuce a gaban wannan tarihi wa halafa min man halafa wanda ya biyo baya kuma ya biyo baya fadunaka kai ka duwa dai fa innaka sataqibu insha Allah ala shay'in sharifun zaka ga wani abu nan gaba sharifun madaukaki zamu gamu da shi nan gaba wa amrun munif al'amari mai ɗaukaka min karamatin adida za ka karamomi masu yawa wa abarin jadida za ka kuma wasu labarai wannan kasan su to sun wuce an yi mahawi an shafe domin akwai bidaya a wulaya akwai wasu akwai nihaya a ko menene ma akwai bidaya akwai wasu akwai nihaya ko menene to abinda na faɗa muku a yanzu to abin da zai zo baya shine ku saurare ni ya ce na faɗi wannan na faɗa muku abin da na gani ne a yanzu tare da ya riga shi wata jani da rasuwa da shekara hudu yana cewa wa habarin jayya tattasibu nuran ka shirya za ka samu wani haske wata kazibu fi kalbika sururan zuciyarka kuma za a haska maka farin ciki fa innan naba aljadid wato labari sabo mauqi'ahu fil asma'il ladhi yana faruwa ne ko zai mafaransa shine ka saurari abubuwa masu kyau wa ha ana azkuru laka insha Allah kuma ka saurari kunnan ka ya budu zan ga maka wa shehu tijani daga yanzu na ga maka kuma an da sauran zagi sai kai yawa an kuma ka ga ya cancanta a dishi a soshi bismillah ga fili ga doki dama mutane suna cewa almar'u adu ma jahila mutum mafiya yawa ya fi gaba da abin da bai sani ba eh yayi ta fada shi ba bai san komai ba yayi ta fada sai amar bayani ko cewa ai shi bai san haka ba to da me yasa baka hakura sai ka sanin ba shi yasa Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna sannan Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anu mas'ula an yi maka togaciya duk abin da baka san shi baka ja kai shiru in kana neman sanin abin ne ka nemi wanda ya sani yaya abin yake a gaya maka amma ka kawai a yi maka jakin bene? Kun san jakin bene ko? A ɗora ka a kan keken ɗera. A zo a hargitsa ka, a yi ta faɗa, kai ma yaka jiranka ya ɓaci, an ce shehu tiyani ya ce, salatul fati ya fi alƙur'ani. Yaya salatul fati dai fi alƙur'ani, a yi faɗa, a yi faɗa, sai ka je tamfanka ya ɗauka. To a ina ya faɗa, waye shaida. babu gama ka fara in ka tashi sai ka je ka faɗa kuma a wani guri irin dai faɗin jos in wani ya fito a guje shi a gaba na ka kashe wani ba kashe kowa ba ce ya gan su sun fi dubu mutane uku ya gani ko ba yi wannan ba a ce sun fito ta nan sun fito ta nan kaga mutane sun tsaya ga baki da ni na ga wani ma yana tafiya silifin ɗinsa daban ɗaya kafan da takalmi ɗaya canji kuma hannu biyu yana yana cewa an samu labari za su shigo da na kalla yana san ba a nan ake ba amma kuma su ne kuma kaman jaruman da su ba irin wannan a ɗirka rikitar da mutum wanda ba haka yi kamata ba Allah ya yi Allah ya yi Allah ya yi Allah ya yi na'am mata qarrabi lil uyunu insha Allah zukatanka za ta nutsu wa ya tasalla bihi kullu mahzunin ta salla za a rarra shi shi ne tasliya bisini ba bisadu ba ya ta salla bihi kullu mahazunin duk wanda ya bakin ciki ma zai za a rarrashe shi zai hakuri min ma sa indi wannan abin zan gaya maka ya inganta ni na ga abin ne wata ƙarrara kuma ya tabbata wa fi muqni'un ya akwai wadatuwa liman fi lima liman fahima ga wanda ya fahimta wata dabbara in ya je dawo in na faɗa abin baka gane ba to ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo ya ci kalfatau hatta an tafhama li'anna ma'asir hada shay domin ma'asirin wannan shay ya rida la tusa wallahi baka isa ka ce ga iyakansa ba wa manakibu manakiban salatas ta kasa ba a kama shi faqad sha'at ya al'abaru labari ya in ka je kafa ya ce ya nan ka sani to bari tsara maka yana da kaza ma yana da kaza yana da kaza yana da kaza eh yaran ka sani yana da kaza yana da kaza hai su sara lailu wannan hari in dai rana ta je gurin dare ya je gurin shauci ya je gurin tun yana raye duniya ta dauki dari kasa tun yana raye wasu kuma suka koma ga Allah tsawon shekaru tukunna abubuwan su ya tafiya amma da ya tashin da ya tafi ya san yana raye ɗariƙarsa yana ƙasan shar garbu yaminan shimala tun yana raye walaisa yujadu laha haddan ba a samun iyaka wala mikidaran ko mikidari kaza wai na ma nuridu sababatan za mu kawo maka ne saboda bege fala na taƙayyadu man adaha ba za mu ce maka wasu ba su yi haka ba faƙar ya kilo an haƙƙin basun takarda ya yi nauyi wal kalamu da alƙalami waya aya ya gajiyar fi talabi al yadu wal qalam kafa da hannu ba su iya isa wajen da labarin shehu tijani ya je ba fahiya fi nasi ashhar min nari alal alam shi labarin shehu tijani yanda ya bayyana cikin mutane kan nari alal alam kaman a sa wuta akan dutse ko ina za a gan shi yawwa naru al-alam kenan wa qad saraka ash-sha'iru fi baiti ya sai yaqulu fasal anu ahal al-ilm wal aqal wal hija ya kamata mu kan anan eh eh dan ka za mu kan anan ran monde muna cikin rayu sai mu tafi mu je fa mukaddima ba wannan yana gaya maka abin da ya sani ne kafin ya zo fara furzar maka abin da ya sani Allah ka taimake mu ya ba mu ilimi albarka ya kara mana son manzo Allah ya kara mana son Shehu Tiyan da Shehu Ibrahim ya ba mu ilimi ya sanar da mu ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya dauke mana bala'o'i ya ba mu lafiya zaman lafiya ya zaba mana shugabanni masu adalci alkhairi bi jahi man la yuqu anil hawa sayyidina rasulullah Allahumma لا لا سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أنا أسر الحق الحق الذي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار الذي صلاة تملأ الأزل ولا أبد الزمن أو مكان مضرومة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسلمين الفاتحة